allah madaukakin sarki ya dawo da mutuwa ga wannan safiya ta laraba wanda a yau shida ne ga watan jimada sani hijira a dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya ci gaba da karatunmu ce wannan littafi mai suna kuskafi da takamilar kitabi wa sunna wallafar sheikh muhammad bin jamil zainu allah ya masa rahama gabata mun tsaya karshen tambaya mai lamba ta 44 cewa shin aiki yana amfanarwa tare da shirka bayani ya gabata cewa aiki baya wa bawa amfani matukar yana hada Allah da wani to za mu ci gaba tambaya ta 35 as-su'alul khamisa wa 30 karkashin unwani da malam ya bude da ashirkul asgar ashirkul asgar karamar shirka tambaya mai lamba 35 karkashin wannan unwani ce ma huwa shirkul askaru mecece karamar shirka kuma da muka sani shirka ta kasu kashi biyu akwai ashirkul akbar akwai kuma ashirkul askar a cikin tambayoyi da muka amsa a baya mun ji bayani a kayan babbar shirka kasancewarta tana fitar da mai yinta a musulunci tana sabbaba masa shiga wuta har ma ya dawwama sannan tana rusa ayyuka matukar mutum ba ya tuba bai mutu yana babbar shirka to Allah ta'ala ba zai gafarta masa ba to anan kuma za mana bayani ita shirka karama meye ma'anarta amsa ma da yace ashirkul asgaru huwa riya'u karamar shirka ita ce riya riya kuma ita ce kishiyar ikhlasi ikhlasi tsarkake niyya yin aiki dan Allah fiskantan Allah da dukkan ayyuka na ibada to riya ita kuma kishiyar haka ne shine yin wani aiki ba don Allah ba aikin da ya kamata mutum ya yi nimiyar Allah kama daga sallah ne azumi ne sadaka ne da dukkan wani aiki na ibada madadin ka nemi yardar Allah shi kadai to mutum sai ya nufi neman a yabo ko neman burge mutane to wanda ita ake kira riya qala Allah ta'ala Allah marukin sarki ya fada a suratul kahfi aya ta 110 faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda ya kasance yana fatan gamuwa da ubangijinsa yana fatan samun sakamako ranar tashin alkiyama yana tsoron azabar Allah duk wanda ke kaunar gamuwa da Allah gamuwa mai kyau ya gamu da Allah lami lafiya ya samu kyakkyawan sakamako fali amal amalan salihan to ya aikata aiki kyakkyawa ya aikata aiki nagari shi ku aiki bai kasancewa nagari sai ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko shine ya nufaci Allah da wannan aikin ya nemi yardar Allah mana a tsarkake niyya duk aikin da aka yi ba tare da kyakkyawar niyya ba ba tare da ikilasi ba wannan aiki ba a kiransa da suna aiki na gari komai kyawun aikin a zahiri sannan shara'i na biyu ya kasance ya dace da abin da Allah ya shar'anta da manzansa sallallahu alaihi wasallam mana ya samu koyi da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aiki shi yasa malama suke dunkulewa suke cewa sharadin aiki na kwarai shine al-ikhlasu wal mutaba'a tsarkake niyya da kuma bin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ke kauran gamuwa da Allah gamuwa mai kyau to ya aikata aiki mai kyau wala shirk bi ibadati rabbi ahada kuma kar hada kowa ga bauta ubangijinsa ma'ana kar a samu riya kenan ya zama aikin an yi ne domin Allah wannan aya tana suratul kafi wa qala sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta yada min Allah sabbata a gare shi yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asgaru lalle mafi tsoron abin da nake tsorace muku ita ce karamar shirka wannan magana manzo Allah ya faɗa ne ga sahabbansa da ma al'umma baki daya duk da kasancewansu masu kokari wajen kwatantawa da bin Allah da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo Allah ya ce mafi tsoron abin da yake tsorace musu ga al'ummarsa gaba daya ita ne karamar shirka ashirkul asgaru ar-riya'u karamar shirka ita ce riya wato ita wannan riya mushtaqqun ne min ru'ya wal muradu bi izharul ibadati liqasd liqasdi ru'yatin nas ma'ananta shine bayyana ibada da nufin wato mutane su gani su gani don su yaba wa mutum mai wannan aiki a yaba masa kawai shi ne manufarsa yauwa kawai a gani a yaba masa kawai shi ne riya'u ma'anar riya kenan akwai abin da ke cewa asum ato wato jiyarwa ita jiyarwa ana yi ne don mutane su ji kamar mutum ya rera karatun ƙur'ani karatu mai kyau a gaban mutane wanda a gefa ne ba zai karatu mai kyau ba ya yi ne don mutane a ji a yaba masa a ce ya iya karatu a ce shi gangaren ne eh shi gwani ne amma idan a gefa zai yi tilawa sai ya yi ta karatu haka babu ka'ida to wannan riya tana shiga amma niyyar Allah ke dubawa ba kai ne za ka yi manokunci ba kari mutum yana karatu ka ce ayariya ne ba don Allah yake ba ba haka ba ne wannan wani abu ne Allah ta'ala shi ya sani shi ya san zuciyar bawa kai ba za ga mutum ka ce ai ba don Allah ake ba ai ba kaza wannan kuskure ne to amma yana yanzu manufar tasa shi ne a ji ya iya ko yana zikiri don mutane su ji yawa ko yana wani aiki dai da za a ji shi yana yi ko kiyamun laili ko karanta ƙur'ani ko zikiri wannan shi ake kira as-sum'a ya yi ne don mutane su ji ko ku ya aikin ma ba a gani ba ba wanda ya ji ba wanda ya gani sai ya zo yana ba da labari wannan ma sum'a tana shiga ya yi aikinsa tsakani da Allah amma sai zo yana ba da labari to kaga yaro ne sali gari ya waye an zo majalisa yana hamma wani ya dai ci ai jiya kwana ne ina sallah wallahi jiya ban rintsa ba har gari yawa ina sallah to kaga yanzu yana ya faɗa ne don mutane su ji yaba masa to wannan duka dai bai yana cin riya kuma bai halatta ga musulmi ya nufi wani Allah da aikinsa ba saboda ba wanda zai baka sakamako sai Allah to dan me za ka yi kuma dan wani ya ji ko ya gani ka tsarkace niyya ka yi dan Allah sadaka za ka yi ka yi dan Allah ko ana gani ko ba a gani ka tsarkace niyya ka yi domin Allah kyauta za ka yi ka yi dan Allah ba maganan wani ya gani ya ce kana yi ka sa ko wanda ba a gani ma ba zai yi kyautar ba ba zai yi sadakar ba ko wani mai arziki da aka ba da labarinsa shi zai ba ku taimako sai kun kira ma'aikatan gidan rediyo ko talabijin sai an sa kyamara ana gani sannan ya ɗauki kuɗin sai bayar kaga wannan duk alama ne cewa ba dan Allah kake ba dan Allah ne ka bayar Allah da kai dan shi ya gani kawai mutanen da manzo Allah ce za shiga inuwa al'arshi ran da ba ta inuwa sai ta sako sai da cewa ko wanda ya ba da sadaka a boye hannunsa na hagu bai san me na da mai bayar ba mana ya kai gaya wajen boyewa da ikilasi da tsarkakewa niyya da haka bayan Allah na gari ba sa son a ga aikinsu ba Allah ta'ala ya ce a suratul insan inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura su ko godiyan ma ba su damu ba idan kai dan Allah ko ba a gode ba karka damu ka so ne aika sako ba ya godiya ba yanzu wani a bashi kazan ba zai gode ba shikenan yayi wa kansa kai ma kai wa kanka in dan Allah kai ba ruwanka da shi kawai kai Allah da ya gani ya baka lada ba abin da ya dame ka wani godiyar ma sai yayi gayya zo amar godiya bayan ya gode ba wai sai ya turo yan godiya kuma do duka wannan bai kamata ka damu da wannan ba kawai kai dan Allah magana ta wuce Allah sai baka lada ba wanda ya sai baka lada sai Allah wallahi mai riya cuci kansa ka sha wahala baka lada a gurin Allah ka duba sanyin nan da ake ka tashi kai kiyamul laili amma in ba dan Allah bane baka da lada ba abin da zaka samu a gurin Allah shi mai riya wato yana yaudaran kansa ne ya yaudari kansa ya cutar da kansa ya bata wa kansa lokaci da haka wannan riya ita ne karamar shirka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsore cewa al'ummarsa sahihu rawahu ahmad wa min ash-shirk al-asghari qawlur rajuli yana daga cikin karamar shirka fadar mutun yace laula Allah wa fulan aw ma sha Allah wa shi'ita hatta alafuzza karaman shirka tana shiga yace laulallahu in ba dan Allah ba wa fulan ko ba dan wani ba da kaza bai faru ba in ba dan Allah da wani ba da ban samu aikin nan ba da ban ci jaraba wannan ba in ba dan Allah da wani ba wannan ma shirka ne karama mana ka daidaita Allah da wani kenan wajen mashi'a aw ma sha Allah wa shi ta koko Allah idan batukar Allah ya so kuma kai ma ka so wannan ma lafazi ne na karamar shirka na riya yanda ya kamata mutum ya faɗa sai dai ya ce a yawa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la taqulu ma sha Allah wa sha'a fulan kar ku faɗi wannan lafazi cewa matuƙar Allah ya so kuma wane ma ya so walakin sai dai ƙulu ku ce ma sha Allahu thumma sha'a fulanun matuƙar Allah ya so sa'annan kuma wane ma ya so saboda ita wawun tufidu tasawi tana nuna daidaito da mashiyar Allah da tawanin ka daidaita kenan amma idan ka sa summa kuma tufidu tartib yana fa'idantar da biyo baya a taƙib kenan to wannan shi ne lafazi da ya dace mutum amfani da shi sahihun rawahu abu dawo da abu dawo da ya rawaito da haka dukkan wani lafazi da za ka yi amfani irin wannan laulallahu wa fulan masha Allah wa shi'ita dukka sanan dai malaman tauhidi sun kawo kurare da yawa wanda su ma suna nuna suna ɗauke da ma'anan ƙaramin shirka ne ko kuwa Allah ya kiyaye ba a yi hatsari ba kun shiga wani rububi ana tuki sai Allah ya kiyaye ba ya hatsari ba sai ka zo kana ai ba dan direban nan ba da yau babu labarin eh ba dan wani ya iya tuki ba yau da babu labari wannan ba shirka ne ka manta da ikon Allah ka mai da mashi'an zuwa ga wani ka manta akwai gwanayen direbobin da sun fi naka direban iya tuki kuma motar ta hallaka su yawwa sai dai ka ce Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare sa'an nan kuma direban ma bai rikice ba Allah ya ce bake mu ka dingina mashi'an zuwa ga Allah amma ka dingina tsira daga hatsari ga direba wannan ma karamin shirka ne ko ku kana da wani abu wai kare a gida barayi ba zo ka ce launal kulai batu la'atanan lusus in ba dan wannan karamar karyar ba da 'yan fashi sun shigo mana kila an shiga gidajen makotanka gaba ɗaya an yi sata kai kuma ba shigo ba kana da kare mai fada sai ka jingina kariyan nan zuwa ga wannan kare wannan ma shirka ne to ga su nan dai da yawa lafazan suna na littafa na tauhidi malama sun kawo misalai irin waɗannan lafazza ɗin da haka dai mu kiyaye mu tsarkake niyya duk abin da za mu mu nufi yardar Allah kar ka kuskura kai wani aiki don mutane su gani kar ka kuskura kai wani abu don mutane su ji ko mutane suna ganinka ko ba sa ganinka ka sani Allah yana kallonka duk sanda za ka ibada ka halarto da Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka ganin Allah to lalle shi Allah yana ganinka wasu malama suka ambata cewa eh alamar meriya alamar wanda yake aiki ba dan Allah ba shine ya kasance idan aka kushe masa sai ya daina alama ba na Allah yake ba e idan aka kushe sai ya bari ila ladani ne sai aka dan mar gyara ba la dan gyara kiran sallan nan kawai sai ransa ya bace ya fushi ko an mar yayi kuskure an dan nuna mar kuskuren sa sai ransa ya bace ce to na ma daina kiran sallan dan kun samu ana kira nawa ake bani ba zan ƙara yi ba to nawa ba da Allah kake ba sai ka taba banka wani ya zo ya ko ko kana limanci amma gyara kai kuskure ka ce to na daina jan sallar ku nemo wani ya ja no ake ban ko kana wa'azi amma gyara a tsangwame ka eh a gaya ma ko a san wanda makiya masu adawa da addini su gaya ma bakar magana ai ka ce to an daina da'awa ai da ma ba biya na ake ba to irin wannan duka alama ne na cewa ba dan Allah mutun yake ba in kana idan Allah ba abin da ya dame ka da yabo ko godiyar mutane kar kushewa ya sa ka bari kar yabo kuma ya sa ka ƙara wannan shine alamar kara idan Allah alamar ya shine an tsangwame ka ka bari da ba dan Allah kake ba in dan Allah ne ba abin da ya dame ka me fada ya fada duk abin da zai fada baka dan ba dan shi kake ba dama dan Allah kake wani malami cin magabata ma ya ce talkul amali li ajlin nasiriya'un eh barin aiki wai dan kar mutane su ga yace wannan mariya ne kaniyan sadaka sai ga wani yana kallo kace kai barin bari kar a ce ba dan Allah nake bai ce to nan ma kayiriya in kai niya kawai kai abin da za ka yi dan Allah kai dan mutane su ga riya ne ka bari dan dan suna gani ma riya ne an gane wannan ko haka wanda ya tsira kawai shine wanda ya tsarkake ne ya sai dan Allah kar ka damu kai domin Allah kawai to wannan shi ta ce a takaice amsa game da karamar shirka wato itariya bambancin itariya da babbar shirka ita ne ita babbar shirka tana rusa ayyuka ne gaba daya ai mun karanta wancan satin ko annabawa da Allah ya jero manzanni ya ce inda za su yi shirka da duk aikinsu ya ɓaci to wai ta riya karamar shirka iya aikin da wannan riyan ta shiga shine yake ɓaci banda sauran ayyuka da haka idan aiki riya ta shiga cikinsa in a farkon aikin ne to wannan ibadan tana ɓaci in farkonta yana da alaƙa da ƙarshen kamar sallah a farko mutum sai ya sa riya a ciki kaga sallah da farko da ƙarshe duk suna da alaƙa amma sadaka fa babu wasu da alaƙa ka fara sadaka ka ba da ɗari da riya da ka zo ta ɗari ta biyu sai ka tsarkake niyya to wancan na farkon shi riyan ta shafa shi ya ɓaci sannan ita shirka babba tana dauma da mai yinta a wuta ita kuma ne ba ta dauma da mai a wuta ta haka suna da bambanci ba ba ɗaya ba ne ba na'am aswalu sadisa wa salasiyin tambaya ta 36 hal ya juzul halifu bi ghairillah shin ya halatta a rantsuwa da wani Allah jawab amsa la ya juzul halifu bi ghairillah baya halatta mutum ya rantsuwa da wani Allah قال الله تعالى الله ملكين سركي يتي قل بلا وربي لتبعثن سورة التغابن كغيا مسو ina rantsuwa da ubangiji na lalle za a tayar da su wato farkon ayan kafirai ne suka riya cewa za'amal ladina kafaru allan yub'asu kafirai sun rai cewa ba za a tashe su baran kiyama Allah ce kul ka faɗa musu bala wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na kaga da Allah ake rantsuwa ko Allah ce manzo sallama ya gaya musu ina rantsuwa da ubangiji na ashe ba a rantsewa da kowa sai da Allah duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru ana rantsewa da Allah ne ko da wani suna ko sifa daga cikin sifofin Allah sai dai ka ce wallahi ko tallahi ko billahi ko billahi lalli waɗansu su ne harufa na rantsuwa amma ba a rantsewa da wani ko ya matsayinsa yake ba za ka rantse da wani sarki ko wani wali ko wani malami ko kabarin wani ko rawanin wani duk bai halatta ba irin rantsuwa ta makozanci kuma a ce arado ko duk wannan bai halatta ba ko a ce haba ce na rantse ai ba ka rantse ba da me ka rantse ka rantse da wa to da haka wajibi ne mu kiyaye rantsuwa ba abun wasa bane ba rantsuwa ba abun wasa bane ba kuma bai halatta kai rantsuwar ba sai in ta kaba kar haka kawai ka mai da rantsuwa arha komai kai rantsuwa bai halatta ba sai idan ya ta kama ne ta zama dole za ka rantse sai ka rantse amma an ba haka ba kar kai ta zuwa kana sake rantsuwa alamar makareci ne ma yawan rantsuwa ba nemi rantsa bai ce wallahi haka aka yi alama baya da gaskiya kenan don haka ba a son saki da rantsuwa shi yasa wani ko Allah ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsan ku kar ku rantsa sai ta kama in ku kuka rantsa rantsuwa kullalle rantsuwa kuma ba ku cika abin da kuka yi rantsuwa kai ba to sai kun yi kafara ta haka dai bai halatta a rantsa da kowa sai da Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce man halafa bi ghairillahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah hakika yayi shirka a wata ruwaya faqad kafara hakika ya kafirta sahihun rawahu ahmad wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da min Allah tabbata gare shi yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda ya kasance zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru muttafaqun alai asalin hadisin farkon sa manzo Allah sallama ne ji sai na Umar yana rantsewa da iyayensa lokacin ba hana ba sai manzo Allah ya ce la tahalifu bi abaikum kar ku rantse kar ku rika rantsuwa da iyayenku wala bil andar ko da kishiyoyi walakin man kana halifan wala halif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantsa da Allah ko ya shiru bayani game da hukunce hukuncen rantsuwa suna nan dake dake a littafa na fiqhu to nan da ya babu aqida abin da ake na maka ita rantsuwa ana yi ana yi ne da wanda kake ganin girman sa duk wanda ka rantsa da shi to alama cewa kana kimanta shi sama da wanda ya daji ki mahalicinka da haka bai halicin karin zai da kowa ba sai da Allah Allah tsare mu a tawassul wa talbu shafa'a tawassuli da neman ceto ga wata mas'ala wannan ma tana da alaka da tauhidi kai tsaye domin da yawa daga cikin mutane suna saki hanya suna halaka a dalilin tawassuli da kuma neman ceto wannan al'amura ne suna da girma kwarai da gaske as-su'alu sabiya wa salasiyin tambaya ta 37 bimaza na tawassalu da ilallah da me ya kamata mai tsani zuwa ga Allah tawassuli shine tsani neman tsani ko neman kusaci eh kamar misali zaka hawo wani waje ai zaka nemi abin da zaka tata ya kai ka to tawassuli kenan neman tsani zuwa ga Allah da me ya kamata mu nemi tsani mu nemi kusaci zuwa ga Allah at tawassul minhu ja'izun mamnu'un wala ya ce tawassuli a wanda yake halattacce da wanda kuma aka hana a tawassulul ja'iz wal matlubu tawassuli halattacce wanda ake nema huwa tawassul bi asma'illahi wa sifatihi wal amali salih shine tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah da kuma ayyuka na gari wannan sune tawassuli shari'antacce qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa a suratul araf aya ta 180 ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائي ساء ما يحكمون الله يقول ولله الأسماء الحسنى للي الله أنا دسونا ما فيها كو فدعوه بها كروتيش دسو sanda za ka yi addu'a ka yi tawassuli da suna daga shin sunayen Allah ka nemi biyan bukata zuwa ga Allah kaga wannan umarni ne ana tawassuli da sunan Allah sanda za ka yi addu'a ka duba suna daga cin sunayen Allah musamman wanda yake da munasaba da buƙatar da kake nema sai ka nemi tsani zuwa ga Allah da wannan sunan kana neman rahama wani suna ne ya fi munasaba da wannan ya rahaman irhamni ya mai jin kai ka ji kaina kana neman arziki ba ya razzaq eh arzukuni kana neman lafiya ba ya shafi ga sunan sunaye da yawa kowanne shi sunan Allah yana ɗauke da sunan da kuma sifar to sai ka roki Allah da sunayensa da kuma a sifofinsa maɗaukaka shi yasa daga cikin hadisai sun zo da sunayen Allah mafiya girma wanda ya halatta a yi roƙo da su annabi salama ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antal lahu لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من ذا الله ce lalle wannan ya roki Allah da sunayen da idan an roke shi yana amsawa idan an nema yana bayarwa haka wannan ya kunshi sunayen Allah ne sannan akwai ruwa da yazo Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi as-samawati wal ardi ya zajjala al'ikram ya hayu ya kayo shi mana ya cin sunayen Allah a dunkule wanda idan aka roƙe shi da su yana amsawa ga sanin cin ƙur'ani alif lamim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyu al-qayyum duka sunayen Allah ne da sifofin Allah ga can ƙarshen suratul hashri huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى wannan duka sunayen Allah ne kyawawa da Allah mana umarni mu roƙe shi da su ga sunan da yawa cin hadisai اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء duka sunaye ne da kirari da yabo ga Allah irin wannan su ake so san da zaka addu'a ka shirya yabo da kirari ga Allah sai ka roki Allah amma ka zo kawai ka daga hannu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu kaza wannan baka cika ladabin addu'a ba sai an yi wa annabi sallallahu alaihi salati sai an yi boga Allah an yi wa Allah kirari an gabatar da sunayen Allah kyawawan sunaye da sifofin Allah kai tabbatar ma da ni'ima da Allah ya ma sannan ya mika kokon bara in mun duba Qur'ani za mu ga misalai da yawa annabawan da suke roƙon Allah sai sun yabo ga Allah sun yi kirare sun tabbatar da ni'ima da Allah ya musu sai su mika addu'a haka ake addu'a rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah sai yanzu ya roki Allah ba tawaffani musliman walhiqni bis salihin annabi su alayhi salam sai da ya tabbatar da inima da Allah ya mar yayi yabo ga Allah sannan sai ya kawo addu'a da yake kuma to haka yana nan da yawa cikin Qur'ani zamu ji da haka dai ana tawassuli da sunayen Allah mafiya kyau da kuma sifofinsa wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi tsani zuwa gare shi ai taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdihi ma'anar ayan shine ku nemi kusaci zuwa gare shi ta hanyar yi masa da'a da kuma aikin da yake yardar da Allah aikin da Allah yake so kuma yarda da shi to haka ake so ka nemi kusaci zuwa ga Allah kaga wannan aya ma ta nuna tawassuli da ayyuka na gari ذكر ابن كثير نقلا عن قتادة ابن كثير شي ambaci wannan fassaran ko wannan tafsir wannan aya ya nakalto daga wani tabi'i mai suna qatada almajin abdullahi dan abbas al-ayata min suratul maida wannan aya ka karanta ta zuwa karshe tana nan a suratul maida wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da min Allah sambata gare shi yace as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak sahihun rawahu ahmad kaga wannan ya ciro bangaren wata addu'a ne allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabi aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana al-azima rabi'a qalbi wa nura sadari wa jila huzni wa dhahaba hammi wa gammi ya Allah ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wanda ka ambaci kanka da shi a cikin qur'ani ko a manzon sallallahu ya ambace ka da wannan suna a wani hadisi ingantacce kaga anan ma ana nuna tawassuli da sunayen Allah mafiya kyau wannan hadisi ingantacce ne Imam Ahmad ya rawaito وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة da kuma faɗin manzan Allah sallama ga wani sahabin nan da ya tambayi manzan Allah ya nemi ya nema a wurin manzan sallama ya tambayi wato makotaka da manzan Allah a gidan aljanna eh ya roki annabi sallama ya roka masa Allah ko abin da yake nema shine makotaka da annabi sallama a gidan aljanna ai asali manzo Allah ne yace masa ya tambayi abin da yake so eh yace masa sal Rabi'a ibn Malik al-Aslami sunan sahabi Annabi sallallahu yace masa sal ka tambayi wani abu mana mana an samu wata dukiya ta ganima ko na budi ya samu sai ce ka tambayi wani abu mana manzo Allah masa taifa sallallahu alaihi wasallam kuma ka san duk abin da aka tambaya zai bayar don salama baya yana ba da kyauta ne kyauta ta wanda bai tsoron talauci shi yasa aka je yakin hunayen da ya zo raba dukiya ya ware wasu ba su ma musulunta bai ba su raƙuma ɗari-ɗari raƙumi ɗari ya ba shi kyauta a wani mutum daga cin almu'allafati ƙulobuhu wani ma ya ba shi masu yawa raƙuma ɗari-ɗari ya rika bayarwa haka wannan babbar kyauta ne ko to shi yasa yace wa shi Rabi'a ibn Malik al-Aslami ka tambayi abin da kake so budan bakin sa sai yace as'aluka murafaqataka fil janna ni abin da nake ro nake nema a gurin ka na zo na samu makotaka da kai aljanna yace ba wani abu banda wani yace kawai shi iya abin da yake nema kenan kaga sahabbai kenan inda irinmu ne yanzu ka samu ganawa da excellence ya ce me kake nema ne faɗi da wuri ai za ka ji wani har trillion zai faɗa ko an yi wani mai taɓin kai a kano kwanaki mai wani lissafi ya ma wace trillion ne shi ko kankaliyan ko na ga yanzu da ya samu lafiya tun da an daina haska ka ji wani irin lissafi wanda baka taɓa ji ba a duniya dan adam yana da buri to shi wannan sahabi an ce ya faɗi abin da yake so kawai duk abin da ya nema annabi zai bashi ba maganan yaudara ga dukiyar ta zo an samu amma buɗan bakin sa yace shi ba kuɗi yake nema ko ko raƙuma ko gona kai ba kawai shi abin da yake so kawai ya ga gashi ga annabi aljanna haka wannan shine babbar bukata ko to duk abin da aka baka a duniya zaka tafi ka bari amma ka samu wancan magana ta kare yace ba a gairi zalik ko dai wani abu ba haka bai ce huwa zalik ni kawai abin da yake nema kenan to manzo Allah sai yace masa inni ala nafsika bi kasrati sujudi ka tuwa kama akanka wajen cimma wannan bukata taka bi kasrati sujudi da yawan sujada ai as-sala yawan sallah wahiya min al'amal sali sallah ku tana daga ayyuka na gari kaga ashe aiki na gari da shi ake neman kusaci zuwa ga Allah kaga nan sai ce ka taimaka min da kanka wajen cimma wannan bukatar naka da yawan sallah yawan nafila hadisin ya zo a babun sallolin nafila ne yawa ka yawaita sallah ta nafila wannan ibadar sai ta kusatar da kai zuwa ga Allah bayan ka kiyaye farilla ba ba na nufin wai ka bar farilla ka zo kana ta wani sallolin nafila ko wani wurdi ba wannan kan ka bar hanyar aljanna da akwai wanda ake wudaran sai a bashi wani aiki a ce zauna daki ya tai a yi asuba bai fito ba a zahar bai zo jam'i ba magariba bai zo ba wannan kuma ya rasa ya kauce ma hanya ta gaskiya to duk wani aiki na falala ana magana ne bayan farilla ta zauna don ba wani aikin da za ka yi karamu yardar Allah ka samu kusaci da Allah fiye da abin da Allah farlanta maka to shi yasa ya nuna mana cewa wannan hadisi sallah tana daga cikin ayyuka na gari wanda ya halatta a yi tawassuli da ita ka yi sallah mai kyau da ikilasi tsakaninka da Allah sai ka yi tawassuli ka roƙi Allah ka gabatar da bukatunka zuwa ga Allah shi ne tawassuli wannan hadisi musulun ya rawato ويجوز التوسل بحبنا وحب الله للرسول والأولياء يا هلت مي توسلي da soyayyar mu da soyayyar Allah ga manzon sallallahu alaihi wasallama da kuma wato bayinsa da yake kauna zababbun bayinsa zaka yi tawassuli da wannan tawassuli da san da muke wa Allah ko san da soyayyar mu ga manzon sallallahu alaihi wasallama ko soyayyar mu ga wasu bayin Allah na gari ya halatta ai tawassuli da wannan an gano nan ko ba yi ka yi tawassuli da zatin wani mutum ba a ka yi tawassuli da san da kake ma manzan Allah sallallahu ko wasu bayan Allah waliyan Allah san da kake musu za ka yi tawassuli ka yi nemi bukata zuwa ga Allah ya Allah dan soyayya ta ga manzan sallallahu Allah ka biya bukata na ko dan soyayya ta ga sahabban manzan sallallahu Allah ka biya bukata na soyayyar da kake musu ya halatta kai saboda ita ma ibada ne yace wa ka qissati ashabil gari alladhina tawassalu bi a'malihim as-salihati fa farraja Allahu anhum yace kuma kaman kissar ma'abota kogo sune ashabul gari alladhina tawassalu bi a'malihim wadanda suka yi tawassuli da ayyukansu nagari bi a'malihim as-saliha suka yi tawassuli da ayyukansu nagari fa farraja Allahu anhum sai Allah ya kuranye musu wannan damuwa da suke ciki hadisi yana cikin saye musulun imamun nau ya kawo riyadu salihin a farkon farkon littafin hadisi na goma sha biyu hadisin abi abdullah abdullahi ibn umar yake ba da labari ya ce in talaka salasatu na farin mimman kana qablakum wasu mutane guda uku sun yi wata tafiya daga shi waɗanda suka zo gabaninku ya ce hatta awa humul mabitu ila gadin fadakaluhu har bacci dare kai su zuwa ga wani kogo suka tare cikin kogo suka shiga don su kwana shigansu kogo ce da wuya ya ce fanhadarar sakharatun minal jibal fasaddad alaihimul gar sai wani katon dutse ya gangaro sai ya toshe musu kofa kuma kofa ɗaya ne ba wani gun da za a fita kuma dutsen mai nauyi ne ba yadda za a yi su ture wannan dutsen kuma ba wata kofa sai wannan gasa a ciki kuma ba kumfuta to anan ne suka yi shawara tsakaninsu suka ce innahu la yunjikum min hadhihi sakarati illa an tad'u Allah bi sali amalikum suka ce ba abinda zai fidda ku daga wannan zai fidda mu daga wannan halin daga wannan kogon sai kawai mu roki Allah da kyawun ayyukan suka yanke shawara sai dai mai tawassuli da ayyukan mu masu kyau to nan ne fa kowa sai ya tsaya ya tuno abin da ya tsakaninsa da Allah mutum na farko ya tawassuli da me da biyayya ga iyaye ya yi tawassuli da kyautata ma mahaifansa ya ce Allahumma kanat li abuwani shaikani kabirani ya Allah ina da iyaye guda biyu uwa da uba sun tsofa sun manyanta ka sa lokacin sun fi bukatan kulawa ko ga tsufa kuma ga shekaru sai ya ce a ɗabi'a ta ni wa kuntu la'uqbiku qablahuma ahlan wala malan bana bada abincin dare wato nono da yake tatsowa ko madara baya ba ma kowa ga cikin iyalansa sai ya ba ma iyayensa sun sha sun koshi sannan shi ya ba iyalansa shi ma ya sha kun ga wata ɗabi'a ba ma'ana ba zai ci ya koshi ba iyalansa ba su ba sai iyayensa sun fara ci sun koshi tukuna shi haka halinsa yake kaga wani hali ne na kwarai ko yanzu wani bai damu ma da iyayensa da me za su karya ba abin da ya dame shi shi gidansa normal amma me za a ci a gidansu gobe kuma ya san iyayen ba su da ƙarfi bai damu ba wallahi wannan ba daidai ba ne ba ya kamata yadda kake kula da gidan ka fiye ma da na kadan iyayen ku bukata sun tsufa ba su da kowa kila ya koko ya ce to baya ba da iyalan abinci ko wani abin sha da yake tatsowa ba sai iyayensa sun koshi ya ce to wata rana ya tafi neman ganye da zai kawo dabbobinsa sai abin ya nesantar da shi ya yi nisa bai dawo da wuri ba bai dawo ba sai da suka yi bacci ya dawo da daddare ba haka ya so ba abu ne ya faru kawai ya tafi neman wani ganye na bishiya bai dawo da wuri ba har ya samu sun yi bacci da ya dawo ya tatsa musu nonon da ya saba tatsawa ya ba su sai ya samu suna bacci ga nonon a ƙwarya a hannunsa ga iyayen suna bacci ya ce sai ya ƙi ya ta da su daga bacci kuma ya ƙi ya ba ma yaransa ko iyalansa su fara sha tun da al'adansa ne baya haka ya ce yaran suna ta kuka a ƙasansa amma bai ba su ba sai da ya jira alfijir ya keto iyayen sun farka ya ba su suka sha suka ƙoshi sannan ba ma iyalansa suka sha kaga wani aiki ne mai kyau ko kwana ya da kokowa hannunsa shi yana ganin ya tada su a bacci bai yi ladabi ba tunda tada mutum a bacci wani sayi sai ka ga ya shiga damuwa to bai tashe su ba kuma ya hana iyalan nasu su sha sai da ya jira asuba ta yi alfijir ya ceto iyayen sun sa sun koshi sannan ba ma yayansa suka sha ya ce Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika ibtiga a wajhika fanfar rij'anna ma nahnu fi min hadhihi sakara yace ya Allah idan na aikata haka don neman yardarka ka kuranye mana wannan halin da muke ciki na wannan dutsen nan take manzo Allah sai ba labari fanfajarati sakara sai dutsen ya dan gusa kadan ghayr annahum la yastati'una al-khuruj min sai dai ba su yi fita ba amma dan motsa gashi ana hangowa waje kaga wannan cewa Allah ya karba yakin sa ko yayi tawassuli da biyayya ga iyaye kuma Allah ya karba addu'a ta amsu sai mutum na biya ce ya Allah Allahumma kanat li ibnatu ammi kanat habbun nasi ilayya kuntu uhibbuha ka ashadd ma yuhibbu rajulun nisa shi kuma ya fitini da son wata yar baffan sani yace ko ta yar baffana ita na fi so duk a cikin mutane gaba daya yana bala'in son wannan yarinya yace kai ina son tafiye da yanda da namiji yake son ya mace ai kaga an kai makora ko duk inda za a yi soyayya ya ce to shi yana son ta duk inda wani ɗa namiji zai so mace to yana son ta fiye da haka ai ya gama kore ma maganar soyayya ko ka sa akwai masu kuka ma don soyayya ko ba fa afin ba fa a zahiri ka je yana kuka ya je ta buga masa kosa sai sun kai ta kuka ka Allah ya sauke kar ka so abu a duniya har ya kai wannan matsayin da har wa'in ka rasa za ka san matsala wani har ka ga ya dan samu damuwa ba wallahi wannan musifa ne duk abin da kake so ka yi saba-saba wata ran sai ya zama abin kinka ko nawa ne ake soya irin wannan sai ta zo gidan ka ji ana musu shari'a kuma kai ka ce ba akan ta yi kuka baran nan to yace yana son ta fiye da yanda wani ɗan namiji yake son ya mace yace wata rana sai ya ba ta dinare 120 amma me yake nema kawai ta ba shi dama ya zina da ita son bayan aure ba ne kawai shi sha'awa tsananin so ne na sha'awa ya ɗauki dinare 120 ya ba ta a kan ta yadda a zo a yi lalata kudi ne mai yawa ba ko a yanzu nawa ne rubu dinar ya fi dubu hamsin ko dubu hamsin da bakwai da ɗari hudu da goma sha biyu sai ka ya kai sun da ɗaya ko to sai kai sau hudu ya ba dinari daya sai kai sau ɗari da ashirin miliyoyi ne da yawa ba tun a wancan zama ya ɗauka ya bata a kan kawai ta bashi dama ya biya bukatarsa Allah ya sauwaƙi ai ba mamaki ba ne ko yanzu fasikan mutane dai ba ka miliyan ɗaya miliyan biyu ba komai ba ne ba wata ma jirgi zai biya mata daga wata ƙasa ta zo ta same shi ko daga nan ya biya mata jirgi ta tafi dubai a gamu ai duk abin da za a yi da aka yi shaidan yi wa mutum wannan komai ba zai yi to ya ware wannan kuɗi ya ba ta gasu nan farin kuɗi miliyoyin kuɗi ya ce kawai ta yadda ya lalata da ita amma ta ƙi yadda baiwar Allah bai cin bukatarsa ba amma ana nan ana nan da tsananin yunwa da fatara da talauci ya buge ta aka yi wani yanayi na damuwa Allah raba mu da musifa da ta shiga tsanani na yunwa da fatara kawai sai ta kawo kanta ta zo ta sami ta ce yanzu ta yadda ya bata wannan kudin latsare mu da talauci mafiya yawa za ka samu dalilin talauci ya gamu da rashin tsoron Allah da rashin tarbiyya sai ga Allah lace a gamu da marasa tsoron Allah wani da talaucin yarinya zai amfani ya lalata ta madadin ka ji tsoron Allah in taimako ne ka taimake ta kaga tana bukata kawai sai amfani da wannan damar Allah ya sauwaƙe to wannan bawan Allah ya ce da tsananin talauci ya bugi yarinyar nan kawai sai ta kawo kanta ta ce ta yadda ya ba ta wannan kuɗin ya yi zina da ita to a nan ne ya samu dama ya ce falon ma jalastu bai na rijilaiha lokacin da ya zauna tsakanin ƙafafuwanta ma'ana ya gama shiri komai ya samu dama zai biya bukatarsa ga kuɗi ya bata kuma ta kawo kanta ba wanda yake ganin su ba tunanin za a kama su ko za su fallasa ka wani tsoron abin kunya ne yasa baya lalata ko in ya je wanda ba za ba a san shi ba zai yi to wannan baya da tsoron Allah wani kuma tsoron kanjamau kada game da ya cafe shi yasa ba zai yi ba wani tsoron ciki kada ce yayi ciki to ka ji tsoron Allah kawai to shi wannan ban Allah sai da ya samu dama ya tsuguna tsakanin kafafuwanta yana dab da zai afka mata buɗar bakin yarinya ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah kaga ita imanin ne yana nan duk da tsananin fataran bai raba ta da imani ba ta ce ka ji tsoron Allah wala tafuddul khatama illa bi haqqihi kar ka buɗe abin da yake a rufe sai da haƙƙinsa yana gaya mata tana gaya masa wannan maganan sai imani ya dawo tsoron Allah ya zo masa kawai sai ya tashi ya fasa zina kuma sai ya ɗauki wannan kuɗin da ya bata ya ce ya bar mata kyauta kuma bai yi zinan ba shi ne ya ce ya Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiga a waje hika fanfarija anna ma na hanufi min hadhihi sakara ya Allah in na aikata haka dan neman yardarka Allah ka kuranye mana halin da muke ciki na wannan dutse nan ma dutse sai ya kusa ya ƙara kusa sai dai duk da hakan ba za su iya fita ba amma kaga yayi tawassuli da aiki mai kyau shine mai kamewa gabarin alfasha ta zina wannan ma aiki ne mai kyau mutum ya danne zuciyarsa ya kame ya samu daman da zai amma ya danne zuciyarsa ya kame bai yi ba wannan ma babban aiki ne aiki ne mai wahala shi sha shi ma manzo sallama ya lissafa shi daga cikin wanda za shiga inuwa al'arshi ko wa rajulun da'at humra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah azza wa jalla mutumin da wata mace mabociyar daraja kuma kyakkyawa ta neme shi ya ce yana jin tsoron Allah ta wani ma Allah ya tawassule da aiki na ainihin wato kamewa ga barin alfasha sai mutum na uku na ƙarshe shi kuma ya ce ya Allah na ɗauki waɗansu ma'aikata leburori sun mun aiki kowa karɓi ladansa ya daban da mutum ɗaya mutum ɗaya shi bai karbi kudin aikinsa ba ya tafi abinsa sai ya ajiye wannan kudin na aikin nan ya rika juya wannan kudin ya sayi dabbobi ya sayi kaza yana ta juyawa yana ta juya kudin sai da dukiya ta zama dukiya mai yawa ba fa ya kudin ya je mai ba ya rika juyawa ya zama raƙuma ne tumaki ne bayi ne ya zama dukiya mai yawa can bayan wasu shekaru wannan laborin sai ya tuno ya yi aiki ba a biya shi ba kwadago sai ya dawo gurin mutum ce wane eh lokaci kaza ga shekara kaza na ma aiki baka biya ni bai ce kwarai kuwa to ba ni ladan aiki na shi zaman za a ɗauko wasu dinarai a bashi sai ya ce zo mu je ya nuna mar garken dabbo ya ce kullu ma tara min ajarika duk abin da kake gani a nan kudin aikinka ne ya ce ni karka min iskilanci kudi na na aiki za ka ce wallahi duk wannan dukiyar kudinka ne zama haka wannan ba Allah sai ya tattara dukiya gaba ɗaya kora ko ɗaya bai bashi ba ko ladan kiwo babu ya tattara duk ya tafi abinsa ya ce ya Allah idan na yi haka dan neman yardarka Allah ka yaye mana wannan halin kawai sai dutse ya buɗe gaba ɗaya yawwa Allah sai bu fafarrajal lahu an Allah sai kuranye mu suka fita suna tafiya kawai to kaga wannan mutane uku babban misali ne a kayan mai tawassuli da aiki mai kyau na farko yayi tawassuli ga kyauta ma iyaye na biya yayi tawassuli ga barin aikata alfasha kamewa da yabi aikata zina ba duk da ya samu dama na uku yayi tawassuli da me da me tawassuli amana amana ne kudin wani ne a gurinka sai ka adana bayan adana ba ka yi ta masa ɗawainiya har kudin ya karu wanda yau abin ya yi karanci ko wani kudi ko na wane ne ko na maraya ne zai cinye wallahi ba ruwansa a ce mar gashi amana yaro karami ne kafin ya girma ina ba labari wasu don haka masu wawar marayu ko kaga marayu masu gata nan da nan za zo ana nema ɗaya su amma wanda ba su da komai fa sai mai idan Allah to kun ga wannan misali ne babba da ke nuna cewa ana tawassuli da aiki mai kyau ka yi azumi ka roki Allah ya Allah albarkar wannan azumi da ne Allah ka biya mu bukata ta kaza ko ka karanta Qur'ani ka gama karatu kai tawassuli ka nemi biyan bukata ko kai sadaka ko ka kyautata ma iyaye ko kyauta makota ko duk wani aiki na gari ya halatta kai tawassuli da shi ka nemi biyan bukata zuwa ga Allah to wannan shine tawassuli halattacce a shari'a za mu zo mu ji tawassuli wanda bai halatta ba insha Allah sati mai zuwa ka ce za ka yi kamun kafa da wani ya Allah albarkar wani dan darajar wani dan girman wani Allah kamun kaza wannan bai halatta ba shi yasa wani malami ce ai wannan ci da gummun wani ne shi wanan da ya abin kirki kai ma ka irin nasa ka roki Allah mana yusha zaka dangare a wani ce to wannan bai halatta ba shari'a ba ta wasili da zatin wani mutum daban ka ce dan wane ko albarkar wane ko darajar wane ba a haka amma ana tawassuli da addu'ar bawan Allah ya halatta kaga mutum mutumin kirki ne kana mar kyakkyawan fata bawan Allah ne ka ce wani a mana addu'a a roƙa mana Allah ina da bukata a gurin Allah ya halatta wannan addu'arsa ka nema ba wai shi karan kansa kasa a gaba kake tawassuli da shi ba mun gane wancin ko da ka yi halatta ka sa maka addu'a amma ba jinga za a yi baka ce to addu'a kake nema me bukata a babba ce bukatar taka babba ne sai ta ci dare guda eh sai ta yi kaza sai maka biyar ko a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza wannan ko ya halatta ba shari'a ita addu'a ibada ne yaushe za ka ibada kuma a biya ka lada ba a yin aikin jinga wajen addu'a ka ce sai an kawo kaza a kawo kaza wallahi wannan babu bai da asali a shari'a ko ka ce sai yi sauka guda saba'in ko sauka kaza a tara a biya to wanda bai da kudin da zai biya shi Allah ba zai biya masa bukata ba kenan to duka irin waɗannan yana cin tawassuli wanda ba shi da asali a shari'a in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji bayani a kayan a tawassulul mamnu'u tawassuli wanda yake shari'a ta hana Allah datar da mu abinda makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure mana roƙo Allah mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لعلمائنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم إنا ن... إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأكدنا الحمد لله رب العالمين